نعم تفضل wannan sani wannan sani yanzu na ce ala tafadda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna sha, sha, sha nawa, sha takwas, sha takwas da watan Ramadan, shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda, hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. daga Makka zuwa Madina, wanda hallau shi ne sha takwas da watan Mars shekara ta 2025 miladiya. A daren jiya muna cikin wannan Sura mai tarin albarka suratul tagabul Sura madaniya wasu malamai sun ce makiya ce. Mun tsaya a daidai aya ta bakwai yau za mu tashi insha Allah kan aya ta takwas. Na'am, muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi. Na'am, mi Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
Kamun mu shiga cikin bayani akan akwai tambaya guda wadda aka aiko. Mutum yana tambaya cewa wai kiyamun laili dole ne sai a masallaci? Wannan wadda za mu shiga, wadda muka yi bayani kan itikafi, kan kan kan tashi da dare, dole ne sai a masallaci? To idan ka ce kiyamun laili tashi da dare, shi ba dole ba sai a masallaci, a maganar shi ta am. Dan ana so dukkan rayuwarka ka dinga tashi da dare. dan annabi ya ce ma wani sahabi ni'imar rajul ma dalla da wannan mutumin inda iya tashi da dare shi ko daga nan bai barbar kiyama ne so ake yi kan sati guda ya huce zumbut baka tashi ba da dare kara ya dare wannan ita ce rayuwar in kana tashi da dare zaka ga lalle rayuwarka ta canza a gabaki daya ya kasance tashin wannan na dare kana gwada shi da kyau amma na ramadan sunna ne a gamu a yi a masallaci saboda alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ur rashidun annabi yace ku bi sunnata da sunnar khulafa'ur rashidun sune abubakar da umar da usman da ali sun sunnanta mana wannan kenan ya zama sunna zuwa a yi shi da a masallaci biyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma baka iya cewa dole ya zama to dole sai a masallacin amma in ka je masallacin to ka tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka zauna a gida ma kai ta ibada ka kai ta ibada ka to nasibuki inda gadri yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha gwalgwadon wahalarki gwalgwadon ladanki shi dai kaddai baka tashi ba wannan goma ta wuce baka tashi ba karaye dare ya kai bawan Allah a takaice zuwa yi a masallaci shi yahi farla amma in kai a gida ba a ce ma baka yi ba kai kai ko kai a gida ba a cewa baka yi ba wannan shine mun kuma sauran kwaneku ne bangaren mata sauran kwanan na rayuwa gaba daya sallarsa a gida ta hilada in dai ladan ne suke nema in dai lada ne kike nema to sallake a gida ta hilada a ɗaki an fahimta da kyau wannan ko wallahu ta'ala a'lam na'am Allah subhanahu wata'ala yace bayan mun ga ayar da Allah subhanahu wata'ala ya sa annabin shi sai da ya rantsuwa ayoyi guda uku a cikin Qur'ani wanda annabi sai da ya rantsuwa dukkaninsu akan zancen tashin kiyama sai da annabi ya rantsuwa ya gaya musu lalle lalle tashin kiyama wannan mai zawa ne kenan tabbas tashin kiyama sai ya zo ya jama'a ka sa a cikin kwakwallo ka sai ya zo tashin kiyama tabbas babu makawa kawai kai kwanukan ka ne basu kare ba kwanukan ka daga sun kare shikenan ka shiga mataki na biyu وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور lalle tashin kiyama zawwa zai yi babu kokonto a ciki kuma lalle Allah zai tado duk wanda yake cikin kaburbura a rayuwa kala uku ce da rayuwa ta mu ta duniya wadda take kusa da rayuwa ta barzahiya ita ce ta kabari da rayuwa ta kiyama tashin kiyama yanzu dukkan mummunan muna mataki na farko rayuwar mu ta duniya kowa yanzu a nan gurin muna mataki na farko daga mutum kwanukan shi sun kare sai ya shiga mataki na biyu shine hayatul barzakhiyya rayuwa ta cikin kabari wanda ko da a iska ya mutu a cikin sama naman shi ya tattire jinin shi ko tak bai zo ba ƙasa ko wasu tsuntsaye suka fusge shi ko kuwa wata dabba ta cinye shi ko kuma a cikin ruwa ya mutu to hukuncin shi hukuncin wanda yake cikin kabari ne ومن ورائهم برزخ إلى يوم a gani bayan يبعثون wannan mataki akwai rayuwa ta barzakhiyya har ya zuwa kuma rayuwa ta karshe wadda ita ce tashin kiyama kowa yanzu cikin mu yana ta farko za a shi in wanda kwanukan shi ya kare ya shiga ta biyu kuma sai ta uku wadda za a tashi ranar kiyama فريق An gane في ko?
الجنة وفريق في السعير wata jama'a tana cikin janna aljanna wasu kuma a ranar a- a a bangare na uku wasu kuma suna cikin jahannama cikin sa'ira Allah kiyaye mu sai Allah ya ce فآمنوا فآمنوا بالله بالله.
ورسوله والنور الذي أنزلنا
na'am والله بما تعملون خبير to fa aminu billahi wa rasulihi to fa tunda kun tabbata sai an tashi kiyama nan sai an yi lissafi fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani ga Allah da ma'aikin shi wa nurul ladhi anzalna da hasken wannan wanda muka sako ruba da hasken wannan wanda muka sako menene wanda Allah ya sako haske shine alqur'ani domin alqur'ani haske ne haske ne mai furda mu daga cikin duhu haske ne zai furda mu daga duhun shirka zuwa hasken tauhidi haske ne wanda zai furda mu daga duhun bid'a zuwa hasken sunna haske ne wanda zai furda mu daga bautar gumki bautar wane ne bautar wane ne zuwa bautar Allah shi kadai subhanahu wataala alqur'ani haske ne haske ne ya zo mana sannan kuma har suke cewa wanda suka kafirta suke kakku saurare shi kakku saurare wannan wal gaufi ku dinga lagawo in ana bayani shi to ka gani duka wannan wai shi ne Allah ya ce mana eh wa nur ladhi anzalnahu da da, da hasken da muka muka anzalna muka sabko wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah dangane da abin da kuke aikatawa yana gani kuna nema ku toshe wannan hasken ai ba ku isa ba kuna nema a yi lagau a yi wasanni inda ake karatun ƙura'ani don kal a saurara a yi wanda zai shiri tuni Allah ya shirye shi sai Allah ya ce ni yau mai jima'a kuma يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن na'am ومن يو- ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau ma ya jima'ukum yau ma ya jima'ukum liyamul jam wannan ɓangare na uku ne na rayuwar muka ce rayuwar farko ita ce rayuwa ta duniya rayuwa ta biyu ita ce rayuwa ta barzahiyya rayuwa ta uku ita ce yau ma na jima'ukum liyamul jam ranar da za mu tattara ku ga ranar taro wa da- dalika yau tagabun wannan ita ce ranar kamunga. ita ce ranar kiyama ranar kamun ga ibn abbas yake cewa at-tagabun huwa ismun min asma'i yawmil kiyama suna ne daga sunayen ranar kiyama wadalika anna ahlul jannati saboda 'yan 'yan aljanna za su yi kamun ga ga wanda suke ƴan wuta shine kamun ga mun yi bayani mutum ne Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi komi ya zo kuma sai ya ki bautata ma Allah ko kuma ya yi bautar Ubangijin amma ya zalunci wancan ya soki wancan ya kulla ma wancan sharri ya ma wancan zihiri ya ɓata hankali wannan ya ji ya tozartar da wancan sai a zo ranar kiyama ranar kiyama za a yi kamuwa za a biya duk wanda ka cuta da duk wanda ka ma sihiri da duk wanda ka kulla ma sharri da duk wanda ka tozartar to sai ya biya ka biya shi kuma ranar biyan ba da ba da kuɗi bane ba ba kuɗi bane za a kawo a biya a ce ai ka bige shi ba shi shi ka goma ba haka bane a alada ne da zunubi da su ake cinikin aran nan Allah ya tsaida ku duk a dinga ɗauko ladanka ana biyan mutanen da ka cuta duk wanda ka zalunta a ɗauko ladanka a biya sai ya kasance ladanka ranka ta kaf ya ƙare me yayi saura saura mutanen kuma da ika'i da za ka zalunta har lokaci ida ba a zo kuma a ci gaba da shari'a sai a dinga ɗauko zunubinsa ana ɗora maka kaji yadda za a yi ladanka ya ƙare sai a dinga ɗauko zunubinsa ana ɗora maka ana ɗora maka sai a wayi gari bakka da lada ko kaɗan sai zunubi sai wuta Allah kiyaye dalika yawmut taqabul wannan ita ce ranar kamun ga Allah ya ce wa man yu'min ومن billah يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا
dalika ذلك الفوز العظيم ومن يؤمن بالله kusani duk wanda ya imani da Allah ya ne imani ga Allah yake shika-shikan imani guda shidda ka yarda da su shine kayi imani da Allah kuma a nan gurin kaga iman kawai aka sa kenan a ka'idar tafsiri zai dauri ne zai dau shika-shikan shi guda shidda kuma ya daumi shika-shikan musulunci guda biyar kenan shika-shikai nawa zai dauka shika-shikai goma sha ɗaya shika-shikan musulunci guda biyar da shika-shikan imani guda shida shine wa man yu'min billahi wa ya'mal saliha kuma yayi aiki managarci ashe ba duka ba aiki Allah yake karba sai Allah Allah sai aiki managarci yake karba managarcin aiki shi kuma yaya yake sai kana da hujja alkur'ani ko hadisi ingantacce ko i- i- ijma'ul ulama malamai wanda suka haɗu sahaba da sauransu suka tabbatar da wannan ɗaya kenan shine shurutu qabuli amal linsan ma aiki managarci sai kana da hujja wala ya fa'alal fi'ila hatta ya'lamu hukumullahu fi kai ya kuskura baligi eh, mukallafi kai ya kuskure yayi wani aiki sai ya san hukuncin ubangiji akan shi a cikin aikin wa yas'alul ulama ya tambayi malumma wa ya katadi yayi koyi bi sunnatin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gani ya zamanto kana da hujja shine ake cewa almutaba'a biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyu ya zamanto kayi aikin barade dan Allah ba dan wani ya gani ya yaba maka ba ba dan wani ya ce ba kana yi ba dan duniya ta gani ba wallahi mu gyara ayyukanmu da ikhlasi mutane suna yawan aiki amma ikhlasi yana watsa musu aiki aikin ka so ake ya dan adam ya kasance kana da asiri wanda daga zuciyarka zuwa mahaliccinka baka so ma kowa ya sani in wani ya sani ma ba dan a san ka ba asirinka ne wannan da kai da wanda ya yi ka ya kasance zuciyarka duk ibada da za ka yi shi kadai kake so ya gani ya yaba maka ba ka riya ba ka so wani ya gani balle ya yaba maka biyu kenan Eh, na uku shine al-islam musulunci saboda Allah bai amsa aikin kafiri duk abin da ya duk taimakon da ya yi kafiri ba a amsa aikin shi anan Allah yake biyan shi ya ba shi wani abu shikenan matuƙar bai shaida ba la ilaha illallah muhammadun rasulullah to in garin nan za a cika mai da zinariya ya raba bayyana lada kuma wuta zaya sai musulmi inna dina inda Allah إن الدين al-Islam.
عند الله addini a الإسلام gurin Allah musulunci ne kawai in duniyar nan za a cika maka da zinariya ka raba ta kawai kana jin daɗi in dai kai baka shaida ba la ilaha illallah muhammadun rasulullah to wannan kayi a banza baka shiga aljanna وقدمنا إلى An ما gane da kyau ko?
عملوا من عمل فجعلناه هباء irin wannan aiki منثورا shine Allah ya ce za mu zo gurin abin da suka aikata na daga aiki sai mu sheke shi mu maida shi ƙura abin shekewa haba'an malaman tafsiri suna fassara shi a ƙura in ka duba tsantsan luga abin da ake nihi da haba'an misali za ka rihe wani ɗaki kikir in ka rihe ɗakin sai a farko wata taga wadda haske zai shigo in ka lura in rana ta zo wajen in hasken ranar ya shigo in ka kalli cikin hasken wannan wanda ya yi shar baka ganin wasu ka- wani kwa- wannan gashi gashi wata kura a ciki yana wannan yayi nan wannan yayi nan wannan gashi nan dai hayaniya kamar kura kamar wata iska iska haka to wannan shine haba'an yanzu ma kuna ganin shi a nan ko to haba'an kenan ni ban na ganin shi haba'an kenan ya watse aikin naka haka Allah zai tarwatsa shi saboda ba ka da hujja ba ka yi shi ba da ikhlasi ba ka yi shi ba da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka yi shi ba kana musulmi su ne guda uku wannan shurutu qabul a'malul insan sharɗoɗi wanda sai sun cika Allah yake karba aikin mutum ɗaya daga cikin wannan sharuɗan in suka in ya gusa to aikin ka haba an mansura ya zama kura abin shekewa Allah ya ce yau mai yaji
ومن يعمل صالحا ومن يعمل من ومن يعمل صالحا يكف- نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا
na'am ذلك الفوز العظيم wa man ya'mal salihan wanda ya aiki managarci shine muka zana shurutu qabul amali sal ko nukaffir anhu sayyi'atihi yukaffir Allah zai kankare mishi zunuban shi muggan ayyukan shi wa yudkhiluhu jannatin Allah ya saka shi cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wata ƙoramu ke gudana a ƙasarta khalidina fiha iya dawwama a cikinta hal abadin abada dalikal fawzul azim wannan shine babban rabo wani wuri zalika huwa al-fawzul azim wajen wuri goma sha biyu inda dalikal fawzul azim dalika huwa al-fawzul azim duka wannan bayanin su daban to kaga nan gurin Allah subhanahu wataala ya ce aljanna wadda koramu ke gudana a cikinta zai dawwama a cikinta hal abada babu kakanuka yi a cikin aljanna kaka zan yi babu shi a cikin aljanna kawai sai jin daɗi jin daɗi na ƙarshe Allah ka samu aljanna ka Allah ce ala inna sil'atallahi galiya ku sani kayan saida wannan na Allah mai tsada ne kayan saida wannan na Allah shine mi shine aljanna yace man khafa adlash wa man adlasha balagal manzil wanda ya ji tsoro shi yake kwazo yake kwazo yake kwazo ko yayi zurmu da kyau cikin ruwa misali in mutum yana son lu'ulu'u diamond ai sai yayi me ake ce mishi nutso nutso he yayi nutso nutso nutso can ciki tukwana ya hudo diamond haka ne ko to wanda ya ji tsoron wutar wannan zai yi kwazo wai kwazo ya yi ta yi kamar ana buga misali mutum ne yana daji suna bulaguro sai dare ya masa kuma dajin bai da kyau ya zo wajen la'azar iya tsoro dare ya mishi a hanya to kaga tsoron wannan da yake kwazo yake kwazo yake yana yi yana yi wa man adalaja wanda kuma ya zurfafa balagal manzil zai isa gida Allah kai mu gidanmu na isili ina ne gidanmu na isili ita ce aljanna to wannan kenan kuma zaka dawama a cikin hal abada koramun nan da suke gudana a cikin ta korama guda hudu su ne manyan banda su duk korama da dan aljanna yake so a mai za a mishi su wannan manyan ne standard din ne guda hudu da korama ta giya da korama ta madara da korama ta ta zumwa da da tani ta hudun da korama ta ruwa wannan hudun su manyan ne to a cikin gidanka duk koraman mi kake so a maka na asir na ji na menene duk abin da kake so sai a janyo maka koraman shi duk abin da kake so rayuwa ce wadda take ita ce kai Allah ka samu aljanna sai Allah ya ce mene walladina والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها wa bi isal وبئس المصير Allah tsare mu da wannan guri walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina Allah ya ce waɗanda suka kafurce suka butulce suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabun nar sune ƴan wuta khalidina fiha kuma su ma suna dawwama a cikin wuta har abadin abada la haula wala quwwata illa billah wa bi'sal masir tir da makoma wannan tasu tamunana Allah raba mu da wutar jahannama na'am ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نعم ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم to ku sani ma asaba min musibatin babu abin da zai afku na daga wata musiba illa bi idinillah sai da izinin Allah subhanahu wataala wa man yu'min billahi kuma wanda ya imani da Allah imani na gaske ya haɗi kalba Allah zai mai gamankatar gamankatar zuciyar shi ya shirya da ita wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukan komai kaga nan duk abin da zai same ka so ake kamar da al'amarinka ga Allah abin da zai same ka na musiba ya kasance a jikinka ne ko kuma a dukiyarka ne ko a gidanka ne ko a gurin aikinka ne ko a gonarka ce in amine ne ka samu wata asara Allah ya sani abin da ake so kawai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kakka kuskura ka canwa abun Allahumma ajirni min musibati hada wa khalifni khairan minha addu'a wannan kawai mumuni ake so yayi duk musibar da ta samu ya Allah ka canza mini daga cikin wannan musibar annabi ya ce babu wanda zai faɗi wannan magana gurin musiba sai Allah ya canza mishi duk abin da ya same ka karaya arziki kaza kaza duk wasu abubuwa asara kawai ka koma ga Allah inna lillahi mu الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya ce waɗanda idan musiba ta same su, ƙalu sai su ce, Inna lillahi mu ga Allah muke, wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma. Kaga wannan magana ita ce ake waɗi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ka ce ba ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga wannan kuskure ne wanda yake shi. Da ka ce ƙalu suka ce, yanan ba kai ba kawai. Jewa za ka jiwa a cikin jama'a daga abu ya sauce ƙalu inna lillahi. Yau kenan su suka hodi kai ba kai ba ka hodi. Wannan ƙaluƙin ba a hodi. Kawai cewa za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba a cewa ƙalu an fahimta da kyau ko? Ko tuntuɓe kai cewa za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ka yi ba kiran kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ko tuntuɓe kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. domin kowannen kowane ne shi bai isa ba ya taimake ka a wannan yanayin sai Allah subhanahu wata'ala kowane ne shi abokinka ne na halitta Allah ya halicce shi kai ma Allah ya halicce ka kowane ne shi komin darajar shi wane ne zai iya taimakon ka shine wanda ya halicce ku Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu gaba أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة na'am وأولئك هم المهتدون Allah subhanahu wata'ala ya ce ula'ika kaga wanda suke mai da al'amarin su ga Allah alaihim salawatun min rabbihim wa rahama su ne ke suke da rahama da sallolin da suke da tsira daga gurin ubangijin su wa ula'ika humul muhtadun kuma su ne masu tsira ina daga ke aya ta nawa bakara hamsin zuwa bakara ne ka bar gurin kenan Ah, na to bar.
komo suratul tagabun ma وأطيعوا asaba الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين wa ati'u Allah wa ati'u rasula fa in tawal fa in tawallaytum sake karantawa وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول na'am فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين wannan gurin akwai wasu abubuwa guda uku wanda Allah bai raba su a cikin Qur'ani kullun su biyu tare suke zawa ɗaya daga cikin su wannan wa atiullaha ku yi biyayya ga Allah wa atiur rasula kuma ku bi ma'aikin shi fa in tawallaytum idan ku juya kuka kibin su fa inna ma ala rasulina albalagul mubin to shi dai abin da yake kan ma'aikinmu wanda muka aiko muku ida sako mabayani ya ida magana ta kare to wannan wa atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi ma'aiki kullun cikin qur'ani tare yake zawa babu baka ce ba kai Allah kake bi baka bin amma aiki saboda shi Allah subhanahu wataala ya done kowace kowa da za ta zo gare shi sai ta hanyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya wadda za ka je gurin Allah ka samu falahi ka samu najahi ka samu aljanna sai ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya sai kai ka gurin Allah tsani tsani in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shi ko biyayya ga Allah biyayya ga annabi Muhammadu ka bi abin da yace ne ka bi abin da nace- yace ne su ma kahurai na da haka suka ɗau hujja suka cewa a'a inna ma na abuduhum li yuqarribuna ila Allahi zulfa ai wannan muna bautata musu ne wai dan su kai mu kusa ga Allah tsani ne tsani ne wai za su kai mu kusa da Allah da kai da wannan kin da kake bi duk ɗaya ne duka halitta ce Allah ya halicce ku babu wata hanyar da zaka bi sai ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan su tare suke zawa ka ce baka daukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zaka yi ka gane qur'anin ya ya zaka yi ka gane qur'ani ya zaka yi ka gane sallah da azumi da zakka da dukkan ibada ya zaka yi ka gane ashe Allah ya aiko shi abin da ya hodi wahayi ne hadisi ingantacce daga gurin rasulullah wahayi ne na Allah saboda annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha baya magana furci akan son zuciya duk abin da ya wadi wahayi ne daga gurin Allah Allah ya kawo Qur'ani wal hikima da shine sunnar shi hadisai ingantattu dan ya karanta mana A- a- a- daga baya aka samu wasu jama'a wanda su wai Qur'ani ya ishe su musu aiki da hadisi to ya sai suka rikita addinin ma gaba ɗaya baka san ba ma ya suke ibada ya ya za su yi sallah ya za su yi azumi ya za duka wannan akwai wani su ɗaya cewa min ma ai ramadan ɗin ma gaba ɗaya ai tsananin zafi ake ne sai cikin zafi zai zai za su yi azumin su na ce to ashe shi ya jahilci kalmar ramadan da ramda ramda'u shi ne tsananin zahi shi ko wannan sunan shi ramadan nunun ce a ƙare ci ba hamza ba sai bai bai san ba, kawai shi da ya ce ramda to ta ke ramadan zafi shi ko ramdawo ake nihi shi ne zafi wannan ramadan wata ne ɗan ɗan ƙanƙannan kuskure za su faɗa da shi duk su rikita abu aikin waye aikin shaidan ne ya rikita su ya fitar da su daga hanya Allah wannan ɗaya kenan atiullaha wa atiur rasul wanne ne na biyu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة kun ji na biyu su ma bisu rabuwa ku tsaye da sallah ku ba da zakar dukiyar bai yiwa kana sallah kuma Allah ya hore maka abinda zaka ba da zakka kuma ka ki ba da zakka to bi tare suke kamar baka yi komai bane sallar ka bata yi ba Allah bai karba ba saboda tare suke a cikin Qur'ani bisu rabuwa aqimus salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu aka yi mubaya'a da Abubakar sai wasu daga cikin wanda suka musulunta suka kahurta bayan mutuwa annabi kenan tunda sun kahurta za a yaƙe su sak a maido su musulunci wasu kuma ya suka ce a'a mu bamu kahurta ba wasu garuruka bamu kahurta ba amma bamu ba da zakka ba mu kafirta ba amma bin mu ba da gar- zakka saboda wanda suka ka- wanda suka yi ridda bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasu kaso biyu akwai wanda suka yi ridda kwata kwata wannan yakin su za'i akwai wanda sun yi suka ce su zakka ce bisa bada ba duke su bisa bada saboda shubha da shaytan ya sa musu ta suka yi Allah ta yayi khudh min amwalihim خذ من sadaqa." أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل صل عليهم.
عليهم na'am inda إن salata صلواتك سكن لهم to kun ji hujjar su.
والله سميع hujjar su عليم Allah ta yi khudh min amwalihim da wa yake da rasulullah khudh min amwalihim sadaqa ka amshi sadakar zakka daga dukiyarsu sai ta suka yi Allah ta yi annabi ya karba ba Abubakar ba khudh min amwalihim sadaqa ka amshi sadaka daga cikin zakka daga cikin dukiyarsu ka tsarkake su kuma ka dinga musu addu'a saboda addu'a wannan da kake musu tana sa musu kwanciya hankali to yanzu annabin bai nan suka ce ai Allah annabi ya ce ya amsa ya mu ata suka ce ba abubakar ba sai suka sa shubuha a cikin musulunci kamar yadda 'yan shi'a suke ɗauka su sa shubuha sai su ɗauki wani abu wanda subhanallah kai baka san shi ba sai a zo a sa ma shubuha sai ka rasa amsai sai ka ga kamar haka ne in suka zo suna zagin abubakar suna zagin abubakar sai su ce ai abubakar annabi da ya mutu ko aisha bai ba ba gadarta kai kuma ka san in mutum ya mutu dole ɗiyan shi suna da gado ko ba haka ba kai baka san ban raddin sai ka kuma ka duba littattafai sai ka ga ashe abubakar bai ba ba Fa- eh, fadima fadima bai ba ta ba gadon babanta a ita kanta fadima ba ta sani ba sai daga baya annabi abubakar ya gaya mata annabi ya ce na hannu ma'asharar anbiya la nurat ma taraknahu sadaq mu taron annabawa ba a gadonmu na dukiya duk abin da muka bari baitul mali ne na musulmi ne gaba daya da ta ji wannan hadisin da kyau ta zo ta yi mubaya'a da gaugawa annabi ya hodi amma in suka zo suka gaya maka cewa bai bata ba kuma aka ki gaya maka wannan hadisin kaga an sa maka shubha kai baka san baraddin da zaka yi to duk abin da dan shi'a ya gaya maka nemi bayani zaka hudo bayanin karar yanda yake dan su ashabul shubuhat ne shubha za su yi ta tusa ma dan ka kyamaci abubakar ka kyamaci umar saboda su kawai ali suke so ka kyamaci usman Allah kiyaye to ka gani a nan gurin muka ce mi
واعبدوا الله ولا تشركوا ومحاربة.
به شيئا نعم.
وبالوالدين إحسانا
eh ba mu kare ba na zakai na zakai da aka yi rikici suka ƙi badawa sun sa shubha a cikin musulmi sai umar ma da fari yana ganin kamar ba a yaƙe su ba abubakar har ya ɓata rai ya ce hatta anta ya umar har kai ma umar kana gaba mu zan mu yaƙe su ba me zan me yasa za su raba tsakanin sallah da zakka ya ce wallahi yaƙin su zamu yi. umar ya shiga gida sai Allah ya fahimtar da fahimtar da shi ya fito ya gano lalle abubakar yake kan gaskiya abubakar ya ce la'uƙatilannahum mastamsaka saifu biyadi ya ce wallahi sai na yaƙe su a kullum takobi yana iya tsayuwa a hannuna ko ni ɗaya ne sai na yake su ya ce duk wanda ya zo ya zamanto a zamanin annabi yana bada igal kamar yan tsimingiya yanzu ya ce ba zai bada ta ba sai na yaƙe shi in ji abubakar hal Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da sahabbai suka fahimci da kyau lalle kafurci ne raba zakka da sallah kafurci ne kawai sai an yaƙe su wannan su ne guda na biyu kenan na farko muka ce bin Allah da bin annabi ɗaya kenan na biyu sai da sallah da ba da zakka biyu kenan sai na uku kuma to zo yanzu واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين
Na إحسانا uku shine Allah subhanahu wataala yace wa abudullaha ku bautata ma Allah wala tushriku bihi shay'a ka shaidin ku kakku gama bautar Allah da kowa kada ku yi shirka wa bil walidaini ihsana uwaye ku kyautata musu ku kyautata kyautatawa ga uwayen ko da uwayenka kahure ne akwai inda aka ce ka ba su wannan haƙƙin nasu matsayinsu na uwaye وإن هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما
na'am وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي Na'am. Ka kure. To uwaye abinda ba su- guri ɗaya ne ba za ka bi su ba. Wani guri ne inda su- wa in jahadaka ala an tushrik bi ma laysa laka bihi. In suka sa ka tilas ku zo ku yi tsari. Suka sa ka tilas ku zo ku yi shirka. To a nan irin wannan gurin Allah ya ce falla tuti'huma. Kadda ka musu biyayya. Annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. babu biyayya ga abin halitta cikin saba ma mahalici babanka ko uwarka su sa ka kai tsahi to Allah ya ce da kai da su fa guri na za ku dawo wannan matakin ya fi ƙarfin uwaye Allah ya ce kada ka kuskura ka yi shi amma biyayya ta ƙarshe za ka dinga musu haƙƙinsu na uwaye to wannan abubuwan guda uku kullum tare suke zawa cikin Qur'ani bai yiwa ka yi kaza ba kai ba kaza bai yiwa kana bautar Allah ka tsina tauhidi tsantsa kuma kana munana ma uwayenka a bai yi ba tare suke tare suke tafiya uwayenka su ji daɗi da kai su dinga maka addu'a su dinga jin daɗi da mu'amala da kake da tare da su guri ɗaya ne aka ce kakka bi su in suka ce za su yi tsari su ka ka kama musu su yi tsari wannan kenan guda uku ati'u Allah wa ati'u Rasul ku bi Allah ku bi ma'aiki fa in tawallaytum in ku juya kuka bada baya fa inna ma ala rasulina balagul mubin Allah ya ce ba komi ke kan ma'aikinmu ba sai ide sako ma bayyane kuma annabi ya ide sako ya kwatanta mu a aikace ya haɗi mu a ru- a- a- a- ya ruhaɗi mu da baki hadisai diyawa zamanin hajjin akbar haji ta ƙarshe kusan mutum dubu arba'in da suka yi haji da annabi iya cewa kudu an nema na suka kum ku koyi aikin hajjin ku yanda na yi haka za ku yi aje mina aje arfa a komo musdalifa a komo mina ya ce kuma sallu kamar aitu muni usalli ku yi sallah yanda ko ga ina sallah ya faɗi ya idisa ya aikata kowa ya gani annabi ya idisa ko shikenan inda yace ala hal ballag suka ce ballagta ya rasulullah ka idisa ko yace to falyuballighul hadir alga'i to duk wanda yake nan yanzu ya ji kowa ya isar da sako ga wanda ma bayyana ga wanda za a haifa har ƙarancin duniya annabi ya idisa sako wannan kenan sai mi gaba Allahu la ilaha الله لا إله إلا هو Na'am, وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allahu Allah, la ilaha illahu, babu abun bauta da gaskiya sai shi, la ilaha illahuwa, babu macancancin amma bauta da gaskiya sai shi, wa alallahi falyatawakkal mu'minun, ai ga Allah ne mumune suke dogaro dogaro na gaskiya. Dogaro na gaskiya shine at-tawakkul. itiqad Allah ma akhad bil asbab dogaro ga Allah tare da kama sababi in gona gare ka kaje kai noma ka- sababi ne sai Allah ya baka abinci in kasuwa gare ka kaje ka bude shagon ka ka zauna sai Allah ya koro maka baka zama a gida kawai ka ce Allah ya bani sama batta ruwan zinariya da azurfa wannan kamawar da tashin da zaka yi sababi ne shikenan sai Allah ya baka shine dogaro ga Allah na gaskiya amma ka ka- ka noke ka zama eh, sakarai soko solofiyo a gida a lankosa kawai kana zaune shi kake abin zai zo ma ba haka nan bane ba an fahimta ko sai ka tashi sai Allah ya kama maka insha Allah sababi ne sababi ne Allah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi la ilaha illahu babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi ita ce fasarar la ilaha illahu kuma mutane su yi hankali za ka gan an yi wani abu da ya ajaba mutum sai ka ji ya ce la ila ina mazumar zaka gaya mai inisa illallah kalma ce wadda ba a raba su in ka ce la ilaha ka kore babu macancancin amma ibada da gaskiya in ka mutu daga nan kaka ka kore akan babu wani abun da ake mabota baka kawo illallah sai dai Allah kamar ka ce la haula wala quwwata baka tsida sa ba sai ka ce illa billah idi samai zaka ji wani ya ce la haula wala quwwata idi samai ya ko ce la haula ya kore gurin dukkan abun ko ina sai ya ce illa billah kalma ce ba a yanka ta shi yasa hatta aladanci aka hana ladan ya ce ashhadu an la ilaha ya tsaya daga nan gurin a ta gaugawa illallah in ya ce haƙin wani mala'ika mutuwa ya ɗauki ran shi ya ya shaida la ilaha bakin nan kaga mushkila ce illallah sai an wade shi ko aladanci ba a raba wannan gurin gaba ɗaya ake wade illallah la ilaha illallah sai a wade gaba ɗaya na'am sai Allah ya ce ya ayyuhal وعلى ladina amanu الله فليتوكل mun ji wannan المؤمنون ya ayyuhal ladina يا amanu أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم na'am وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani inna min azwajikum lalle daga cikin matekunku ko daga cikin mazajenku dan kalmar azwaj sai ta ɗauki namijin ta ɗauki macen kan maza su yi zaton da su ne ake aduwan lakum akwai makiya daga cikinku wa auladukum da ɗiyanku aduwan lakum akwai makiya daga cikinku kakai zaton kawai da kai ake mata ka makiyar kaci ba haka na bane ba Allah ya ce, Fahadaruhun ku kiyaye su, galgadi ne ake maka, wa in ta'afu, amma kuwa kau da kai, wa tasfahu kuka yahe, wa tagafiru kuka rangwamta kuwa gafara, fa inna Allah gafurur rahim. To lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Mi aya take ne, ya ayyuhal ladina amanu la da kuka yi imani. Inna min azwajikum kusani daga cikin matekunku ko daga cikin mazajenku. domin zauj biyu ne da kwai mace da kwai namiji wani mutumin shi ne baya shi baya da hali mai kyau matai ita ce mumina tana ta biyayya Allah subhanahu wata'ala amma shi yana kuntata mata yana gallaza mata har ya ya fitine ta har ta kai ma ba ta iya biyan wani farillar ta Allah kullun ya tada mata hankali kaga kenan shine fitinar yanzu a nan gurin Gaskiya ne.
wani kuma matar ce fitinanna jarababba hasbunallahu wa ni'mal wakil eh mana sai ai wanda muke faɗi ko da yaushe da matar shi ta mutu yake ta kuka an ce in mutun ya mutu kukan mutuwa ana ƙara mai azaba yace ba kuma kuka wani yace eh yace yaushe yasa nake kukan wai ta mutu shi yasa yake kukan mutuwai dan dan a ƙara mata azabai Subhanallah.
Ah, ya fitinu eh ya fitun bai ji daɗin zama da ita ba wani lokaci akis ne namijin ne fitinan ne yana cuta mata yana zalimcinta to zaujikin wannan kenan ko wannan ko wancan ko macen ko namijin wa auladukum da iyanku adwallakum da kwai masu fitar da ku daga hanyar Allah za su hana ku biyan farilla Allah ku yi kokari kar ku biya su wurin da za ku biya musu bukatunsu har su hudda ku daga abin da Allah yake so ku yi kokarin wannan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq Allah yace fahadaruhum ku kiyaye su wa ku lura da kyau san diya san diya sai kai ka ka dinga abinda zaka dinga sako san diya fitina ne fitina ce wanda take ita ce ibnu kasir ya kawo hadisin wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau munbari yana huduba iya huduba iya huduba ran juma'a sai ga jikokin shi Hassan da Husaini sun zo suna tahiya tagal tagal suna yara kanana su fadi su tashi annabi ya sabko daga huduba ya zo ya dauke su ya zamnar da su ya daidaita su ya koma ya koma bisa munbari yace inna amwalukum wa auladukum fitna ɗiyanku ya ce fitina ne fitina ne wadda take ita ce abubakar ya shigo gidan allah ya isko annabi yana musu doki eh suna hawa bayan shi yana tahiya sai annabi ya ce ni'imal farsu farsu kuma ma dalla da wannan dokin na zaga kana son ɗiyan yadda ya kamata duk ce ka tana so to ku yi hankali allah ya ce fa hadaru ku yi kiyaye ku kiyaye kar su fitar da ku daga biyan farilla ta allah wannan kenan wa in ta'afu idan kuka kauda kai kuka kyale gurin biya musu bukatunsu kuka yi kokari sun muku laihi kuka kauda kai wa tasfahu kuka yahe wa taghfiru kuka gafarta to fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai inna ma amwalukum inna ma amwalukum wa auladukum fitna na'am wallahu indahu ajrun azim innama amwalukum ku sani lalle dukiyarku wa auladukum da diyanku fitina fitina ne jarabta ce jarabta ce wanda take ita ce wallahu indahu ajrun azim kuma Allah shi ke da lada mai girma tunda aka ce fahadaruhu kuma aka ce ku yi hankali da su kenan kasa hana ka yin albin bin bin Allah subhanahu wataala dukiyar da Allah ya tar wani dukiyar wa an bashi ita ce fitina ita ce za ta halakar da shi eh dukiyar ta halakar da shi wani kuma an bashi diyan diyan za ta halakar da shi kenan fitina ne kai dai kakkai kakka kuskura su fitar da kai daga cikin bin Allah subhanahu wataala na'am والله عنده أجر lalle عظيم Allah yana da lada mai girma na'am فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم na'am ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون to ga dokar yadda take yadda za ku yi don kasu zamanto muku fitina su fitar da ku daga bin hanya Allah fattakullaha mastata'atu ku ji tsoron Allah matukar yadda za ku iya gwalgwadon istata'atin ku wasu ma'u ku ji duk abin da aka ce wa atiqu ku yi biyayya wa anfiqu khairan li anfusikum ku ciyas daga dukiyar da Allah ya ba ku shi ya fiye muku alkhairi ga kawunan ku ku sani wa man yuqa shuhha nafsi duk wanda ya ƙi ƙwabran ran shi, faula'ika humul muflihun su ne masu samun rabo gobe kiyama. Daga nan gurin, fattakullaha mastata'atum ku bi ku yi biyayya ga Allah mastata'atum yadda za ku iya. Mastata'atum kin wannan. Wasu daga cikin malamai suka ce aya nan an shahida. Ai jihudukum wa taqatukum daidai ƙoƙarinku da yadda za ku iya kama tabbata fi sahihaini kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata a gare shi kale yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu in na umurce ku da abu ku zo da shi gulgudun yadda za ku iya wa ma nahaitukum anhu fajtanibu abinda na hane ku kuma to ku nesance shi wa qad qala ba'd mufassirin wasu daga cikin masu tafsiri suka ce kama rawahu malik kamar yanda malik ya rawaito shi an zaid ibn aslama daga zaid dan aslama yace inna hadhihi al-aya nasikha wannan aya shahida ce an shahe hukuncin ta lillati fi ali imran an shahita da wancan wadda take cikin ali imran وهي قوله تعالى يتشي فدا الله سبحانه وتعالى ده يتشي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته نعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati matakancin tsoron shi wala tamutunna ka shaidun kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna musulmi suka ce wannan ayar da ta sako sahabbai sun ga abun yayi tsanani suka roki ubangiji suka roki ubangiji a sassafta musu to sai aka ce musu to fattaqullaha mastata'atum to ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya to kun ji hujjarsu amma abin da yake an sa'id ibn jubair a daga sa'id dan jubair fi qawlihi ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun yace gurin wannan da Allah yace a cikin surata ali imran ku ji tsoron Allah matakar jin tsoron shi kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi qala lamma nazalat hadhihi al-aya ishtadda ala al-qawm al-amal to wannan shine wanda muka yi bayani amma akan nuskha din wannan nasakh din aye tafsiri kamar na ibnu kasir ya zo cewa a'a ba a shahi ta ba aya ce muhakkama tana da hukuncinta hukuncinta yana aiki ku ji tsoron Allah matuƙar yadda za ku iya shi ne haƙƙa tuƙati hikin tafsirin daidai ne ke tafiya za ku ga hadisin wancan kuma da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na umurce ku ku nisance shi kaga nan ta akai ku nisance shi kawai wannan yana nuna mu cewa mutum yana iya rayuwa rayuwar shi ta yi kyau ta yi yabanya ba tare da ya faɗa abinda Allah ya hane shi ba amma abubuwan da aka umurni kuma sai aka ce ku zo matukar istita'a kinku saboda akwai lokacin yanayi da baka iya yin wani abun kuma da an yi umarni da shi akwai lokacin da baka da lafiya akwai lokacin da kana cikin bulaguro mata akwai lokacin da take al'ada bata sallah bata azumi ka gani kuma umarni ne aka yi to wannan kenan kenan aya kowace zaman kanta take a nan akwai wata mas'ala wanda malamai suka yi bayani akan ta cewa sallah a sama a saman jirgi ana sallah ko a saman dabba to a saman jirgi in zaka yi bulaguro ba a sallar farilla wannan ita ce faɗa sahihiya amma nafila ko raka'a nawa zaka yi sai kai nafilar ka amma sallar farilla ba a sallar farilla a cikin jirgi saboda dukkan hadisan da suka rawaito cewa annabi yayi sallah a saman dabba in lokacin farilla yayi tsayawa yake ya sakka wani wuri har sa dabba ma ta zama mai sutura kuma ya yi sallah a danda a ƙasa in dai sallar farilla ce suka ce to in lokaci ya wucewa to in lokaci ya wuce sai a kawo wannan aye fattakullaha mastata'tu abin da yake karfin ka ne in kun sabko kun yi kun tashi daga wata ƙasa za ku tai wata ƙasa sallar azhar ko la'asar ko kuma sallar asuba ta huce ku kuna sama to lokacin da kuka sabka da safe ne kare 8 kare 9 kai lokacin ne sallar asubarka shi za ka yi sallah asuba amma ba a sallar farilla a saman jirgi an fahimta da kyau ko amma nafila duk inda jirgin ya karkata sai kai ta yin nafila zuciya ka dai alƙibla take kallo kai ta yi biyu ka salabce biyu ka salabce biyu kai ta yi nafila haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin sallolin nafila iya saman dabba amma sallar farilla ba a yin ta a sama na'am yace wa an fi ku hairar li'anfusikum ku ciyar da abin da dukiyar da Allah ya ba ku shi ya fiye muku alheri wa man yuka shuha nafsi duk wanda yake kwabran kanshi shi an ce shu shu rowa ce da kwadai kai ka nade naka kuma kana kwadan wani shi da shu to ka kiyaki kwadan zuciyarka kowace zuciya tana da kwadai to ka yaƙe ta kakka biya ta wanda yake kwabran kanshi yake kwadan wannan to fa ulaika humul muflihun sune masu samun alfala babban rabo kad aflahal kad aflahal mu'minun sun samu babban rabo wannan kenan sai Allah ya ce me in turidu Allah qaradan hasanan fayudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim in turidu Allah qaradan hasanan ƙardar hasanan suka ce sake karanto ta.
In tuƙuridun la ƙardar hasanan fa yuda'ifu lakum.
Yuda'ifu In tuƙuridun la ƙardar hasanan yuda'ifu lakum wa yaghfir lakum.
Na'am.
Wallahu shakurun halim.
To ku sani in tuƙuridun laha idan kuka ba Allah rance ƙardar hasana rance mai kyawo. yuda'ifahu lakum Allah zai lullumka muku wannan ramcan wanda aka ce ku ba shi ramci ai ba shi bane zaku ba wa zaku ba bayin shi ku ciyar da talakawa shine ka ba Allah ramcan daman dukiyar shi ce ya baka kuma yace ka bada bada wanda kai sai Allah ya lullumka maka kuma ya sake mai do maka wa yaghfir lakum kuma Allah ya kankare muku zunubanku wallahu shakurun halim sai Allah ya shi Allah ya zamanto mai amsar aikin ku ne mai godiya ne kuma mai tafsasa muku ne daga nan in tuqridullaha in kuka bada qardan hasana mai kyau mai kyau menene mai kyau buku bi shi ba da ƙwarƙwara da ƙazanta wala tattabi'u sadaqatukum bil manni wal adha kakku bi sadaqaku da ƙwarƙwara da cutarwa nan na baka kaza ni nike bashi kaza yanzu ma na bawa na kaza ka bi shi da cuta gara ma da ka bashi ba ka bashi kuma ka tona mai asiri ka gani ka zamanto daga cikin inna ma nut'ibukum liwajhillah إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ka شكورا zamanto daga cikin wanda halin maganar su inna ma nut'ibukum liwajhillah muna ciyar da ku ne don neman yarda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatar wani sakewa daga gare ku wala ku gode mun duka ba mu bukatar wannan ka siffanta da wannan siffofin ka ba mutum ba tare da kana bukatar bai ma godiya wani in ya bada so yake ga ka zo cikin jama'a ka yabe shi kamar kamar kamar maroki kamar maroƙi sai an taru cikin jama'a ya zo ya tarintuma maka ƙarya ya yi tarintuma maka ƙarya zaki ɗan zaki wai ya hudda kai ma daga cikin mutane yanzu kai zaki ne ɗan tauran giwa yau mai san ba ya rage maka ya rage maka daraja eh mana ya mai da ka dabba kaga abu bai yi ba kuma sai ka hudda kuɗi ka bashi annabi ya ce uksut turaba ala wujuhil maddahin watsa ƙasa a huskan masu yabon kaga wannan hadisin ya shiga yanzu ukhsu turaba ala wujuhil bada'in yanzu ka watsa mai kasa ka watsa mishi kaka ai da kai da shi kuma sai shi to saboda haka kai dai kada ka kuskura ka ba da dala dalilin yabon wannan da za a ma in saraka zan ka bashi ka bashi saraka kuma ka ɓoye ta saraka wadda take ita ce amma ba ya zo ba ya tira ka ya ce ma zaki ya ce ma giwa ya ce ma kaza ya ce ma kaza ya ɗauko silsila kin gidanku yana ta faɗi ka hudo kai ku kana jin daɗi cikin jama'a ka bada an yi ɓanna cikin ɓanna kai wannan abin da ka bada babu lada shi abubuwan duk da ya faɗi ya runtuma ma ƙarya ya runtuma ma ƙarya baka ji ba wani da ya zo ya zamna ana ta tira shi idan ana ta tira mutane shi ma sai ya zo ya ce shi ma amiri ne ɗan sarki ne suka yi ta tira shi suka yi ta tira shi sai ya ce na baka mota suka yi ta faɗin abin da ba haka nan ba ne ya ce na baka mota aka jima aka yi da kiɗe-kiɗen aka ta gida aka zo amsar mota ya ce ƙarya kamun na ma ƙarya ƙarya kamun na ma ƙarya da abin da kawai ni ne ba haka nan ba ne ni ma na ma ƙarya ba mu zancen mota ya sha to ina to to ƙardan hasanan mai kyawo da zuciya mai ikhlasi wadda baka neman wani yabo a gurin wani kawai wanda kama Allah dan shi ka bada shi kake nema ya biya ka zuciyar mu ta zamanto haka yudaifahu lakum Allah zai lillumka mana zai lillumka yudaifahu zai lillumka shi lakum gare ku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku wallahu shakurun halim Allah mai godiya ne kuma halim mai tausasawa sai mai gaba عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم alibul gaibi sake karanto ta عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alimul gaibi masanin abin da ke boye gaba ɗaya, wa shahadati da abin da ke hili, duk abin da ya boye ya san shi, duk abin da yake hili ya san shi, al'azizu shi ne mabuwayi alhakim mai nikima. Sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah samu yi daidai. Nan muka zo ƙare shi wannan Sura insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zukatan mu ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shigan mu aljanna ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta komun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komun dadin ta ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su masu neman jari Allah ka taimaka musu ya rabbal alamin ya Allah a wannan dare na Ramadan Allah ka iyauta wuyayen mu daga shiga cikin wuta Allah ka iyauta wuyayen uwayen mu da uwayen mu maza da mata da matan mu da yaran mu daga shiga cikin wuta bi rahmatika ya wahidal qahar اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مثوانا ومسيرنا اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله
الحمد لله